الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة ساعي بوتا رجب shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya da rafi na tasa'in da bakwai a cikin wannan littafi mai albarka allulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shekara hadisi na ɗari shida da talatin da biyu za mu tashi hadisi na ɗari shida da talatin da uku shafi na ɗari da tamanin da bakwai muna kofin gidi malaukakin sarki mai mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da maganganun annabi alaihi salatu wassalam malaiki muna cikin ana ji babun babun da yake magana akan abin da ya dawo manta da rikoshin majalisa shi ne ko yawa domin biya hadisai a cikin babu ya dawo manta babu ala imani shi ne babin da yake magana akan wanda za a ba wanda ake jin tsoron wato kada imanin sai ya tawaya ko ya zube gaba daya to shi ne muka biya hadisai a ciki za mu tashi hadisi na ɗari shida da talatin da uku malik ya an anas ya rabi allahu anhu ba an karɓo daga anas dan malik allah ya ƙara masa yadda ya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam al-ansar annabi kira da abin da allah ya tabbata a gare shi ya kirawo mutanen madina su ne lansarawa ya kirawo faƙada da yake hal fikum ahadun min ghayrikum shin a cikinku akwai wanda yake ba ɗan cikinku ba ko ɗin nan da aka kirawa akwai wanda yake bari a cikinku kalu la tilka fi a babu bari kwata kwata duk mudi mudi illa bin uqtin lana sai dai akwai wani suka yi istisnai sai akwai wani dan yar uwanmu kamar dan su kenan ko akwai ɗan ƴar uwan mu yana cikin mu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi kira da wanda Allah ya tabbata a gare shi yace ibnu uqtil qaumi minhu to ai ɗan ƴar uwan mutane yana cikin ɗan ka yanzu ko ɗan yayarka ko ɗan ƙaninka ko ɗan wanka ai ɗan cikin ku ne to jina annabi yace to ɗan wanka ko ɗan ƙaninka ai ɗan cikin ku ne me yake yiwa ka faɗi wannan hadisin shi ma dai ana magana akan mushkilar ganima ne ta kune lokacin da wancan abubuwan suka fara faruwa wanda za mu ji nan gaba tsarin bayani a kai sai ya zanto da aka ba wa waɗansu tulan tsarawa sun shiga damuwa me yasa ba ba su ba to shi ne annabi alaihi salatu wasalam wato ya yi musu bayani dangane da wannan ya ce ya kirawo sa'ad ibn ubada shugaban wata kabila a wasu ko kazirar ta ibn ubada na kazirar saboda haka sai ya kirawo cewa ya haɗa masa ya haɗa mana sarawa gaba ɗaya su su kaɗai amma annabi ya ce su kaɗai za ka kirawo kar ka kirawo a kar a kira ausu iya kazirar kawai ake bukata banda muhajiru annabi ya ce kar a bari kowa daga cikin muhajirun ya shigo annabi ya sa kira ya wasu ne don ya gamsar da su dangane da abin da ya fara jin jita jita suna faɗa cewa an yi rabu zuwa mana sai ya kira su kaɗai kawai sai ya kira su bayanin da ya mutu ya ce to bayan Allah ku sani ba ni ba na abu da ka shine wa ma yadiku anil hawa yadda duk abin da kuka gana yi wahayi ne saboda haka ba da gane abin da kuke ganin an yi ba to wannan shi ne kamar yadda abin da ya zaba za mu fada da bayanin ba akwai hadisan gaba za su ƙara fito da abin ƙarara amma dai ka gane da aka ce wato aka iya wannan maganar to akan ganimar gune abin ya faru sannan da wannan hadisin har yau kaga za ga hadisi gajeri saboda annabi yana da jawami alkali za a tabbatar da abubuwa kamar hadisin anas wanda yake cewa annabi ya ce ya aba umairu ma fa'alan nubairu aka iya hadisin kenan iya wannan hadisin kadai amma imamu shafi zai ne fitar mata fa'ida dari wannan bawan Allah da annabi alaihi salatu wassalam oke abu dalha san da ya auri ummu sulaim mahaifiyar anas in za ku iya tunawa a hadisin sai suke riya da salihin ai kun ga ya dawo wata rana ɗan tsawai da lafiya ya fita wani ɗan ba mara lafiya sai ya dawo ya tarar ya rasu a shi ya rasu sai ciki gaya ba to shi ne wannan umar ne abu umar shi ne saboda haka to bayan annaba ne salatu wasalam ya ya wato bayan an je an gaya annaba ne salatu wasalam cewa ga halin da suka tsinci kansu bayan idan shi abu talha a ransa ya bari yace kin san ɗana ya mutu kuma kika bari kika bani abinci na har muka yi mu'amala ta aure sai je kai karar da gurin annabi alaihi salatu wasalam to a iya wannan hadisin game da malamin ke faɗa ibnu hajar yake faɗa sai da imam shafi ya fitar da fa'ida ɗari akwai malaman da suka ce ya fitar da fa'ida sama da ɗari ma a ƙarƙashin wannan kalmar kawai to shi sa duk abin da kaga annabi ya faɗa kowanne iri ne akwai fa'idodi masu yawa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu to a ƙarƙashin wannan hadisin abin da nake so in kawo shi ne akwai malamai sun fitar da wata fa'ida na cewa ake ɗan iya ko ɗan ƙanwa zai iya gado ɗan ya ko ɗan ƙanwa zai iya gado wannan ku a mazhabar mutum biyu ne a cikin ayyuma imam Ahmad da Abu Hanifa suka ce saboda annabi ya ce wato ibn uqtil qaumi minhum wannan shine kawai dalili ibn uqtil qaumi minhum tunda annabi ya faɗa haka to dan ya ko dan sanwa na biyu ko ni da bature yake faɗa duk za su iya gani to amma kuma sauran malamai imam malik da shafi'i suka ce ai wannan hadisi kwata kwata baya magana gado ba magana gado ake a ciki kuma dalilin da ya fi karfi suka ba da amsa da cewa ai lafazi ne kawai annabi bai yi magana gado ba karara kawai abinda hadisin yake nuni yana nuni alaƙa ne tsakanin ɗan ya da ɗan kanwa kawai tsakaninka da su amma ba wai magana gado yake ba to kaga wannan hadisin na farko yana nuna mai yadda annabi alaihi salatu wassalam ko kuma yadda wato shugaba yake kulawa da halin da waɗanda suke karkashin da suke ciki amma da kana jagoranci shugaba ne kai to karka la'akari da matsalar talakawa ko liman a masallaci ya kamata ya yi ibari da mamu me yasa za ku ga annabi alaihi salatu wassalam ya yi sallah wani lokaci ne ya yi dogon tura sai ya rage saboda ya ji a ranar kuka a baya to idan ka zo kan gaba ɗaya tsawon gaba da tijai ne sai ka ajiye tilawa ka ka koma da daddare kai kai kaɗai kai ta yi ba mai tare ka kai ta zubawa in dai kaga duk su ne a gaba saboda akwai ciwon kafa duk ciwon kafa yanzu ya kama mutane misali da kuma girma to sai ka yi haƙuri musamman ka zama murya ka irin da wace kamar an shaƙe ka ba daɗi to sai ka yi kokari ka kai su aya uku hudu biyar ya isa na taɓa kai wa wani ba na mace wata shekara wani a karama ne ya shiga abin da ya yi ke nisa ya shiga sallah limamai ba na ga kawai ya shiga ya rika wani irin karatu kau wallahi har sai da wani ya zama yanzu dakta ya je ya rasa mai ce liman ka yi ka yi rukuni ko ya tsaye ka wallahi an sai da ya rasa bare shi da Allah ne maka yi kudi kowa ya tsane kuma tsaba karambani ne kawai irin karambanin nan da ya kuta dan mulki biyar da ake yi uku liman bai zo ba kawai zai ci mai danna da wani wannan karambanin to saboda haka wannan shine abin da suke wato kawowa abu hali amma mali da imamu shafi suka ce wata wata annabi baya magana ga wannan ba shine ƙara wa juna ilimi ga abin da imamu mali ya fahimta ga abin da kowa da dalilin sa to wannan shine hadisi hadisi na gaba ko kuma fa'ida ta biyu kafin mu je ga mun fahimci ko da yake mun faɗa mun fahimci cewa a ɗanwa ko ɗan ƙanwa dan uwa ne shi ma na jini hadisi na 634 an anas bin malik radiyallahu anhu ga qalat al ansari yawm fath makka lan sarawa sun fada ranar da aka yi fatahu makka mutanen madina kenan ran da aka yi fatahu makka wa ala quraish sai annabi alaihi salatu wasallam ya dauki wato kyaututtuka ko fai'u ya ba quraishawa yace wallahi inna hadha la huwa al-ajab kurai ja sai ke cewa wallahi wannan abun da ban mamaki abun mamaki inna suyuba la tasuru min dima'i qurai ga takubbunan mu na tikar da zinanan kurai jawa amma kuma wa ganaimuna wato turaddu alayhi taruddu turaddu alayhi amma ganiman ba ana ɗauka ana mayar musu su ake domin yan uwanta wanda ba su musulun da wasu aka yada a ɗauki dukiyar zamu kuma a mayar musu fa balaga zalika annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam ya samu wannan labarin wada al ansar sai ya kira wulan tsarawa ali ne fa kala sai annabi ya ce wannan kala mai ruwaya kenan adam fa kala sai ya ce man ladhi balagani anku wani irin labari nake samu daga gare ku me nake ji kuna cewa wanda ba ka tsammani ya faɗi wani abu kaga za ka irin wannan mamaki in zuwa na ne zai ce kaza to wani irin labari nake samu ko abin da nake ji daga gare ku haka ne kuwa wa kanu la yakzibun ba ne ba sabai ba ta ƙarya ba ta ƙarya wannan magana akan tauhidi sahabbai ba sa kariya ba ba su mai bane amma kuma ba sa kariya saboda tarbiyyar da ubangidan su ya wallahi ko kai ka dau ɗanka yanzu ka rika ba tarbiyya yau da gobe ni na san yaran da yawa ba sa kariya idan aka zo a ko da ɗaliba da muka yi yanzu ta yi aure a ajin zuwa aka shigo na shigo aka yi biyu na ce waye za ta nuna wa ko zuwa inda ita kuma ta ce haddari ma da Allah. To, tarbiyya ne, a gidanka yanzu ga gada ma kana so ɗanka ka gina shi akan wannan za ka yi. Kawai abin da aka ce tsarin da za ka yi shi ne, duk ran da ya faɗi gaskiya, to kai bar akuwa. To za ka yare ne. In dai kana ma ɗanka akuwa akan gaskiya, ko kuma ka yi niyyar horo bular abu maka ce to, saboda gaskiya da gaskiya mun zan ma uku. sauran ku ne kuka yi ƙarya duk goma goma zan yi to ka ƙarfafe shi in sha Allah da ala za su yana kiruwa a kanta domin tsora tarbiyya to annabi ya yi bisa akwai a kan faɗin gaskiya shi sa ba ta tsaya zaki mu baya ƙarya da zaki gaskiya ne sai in baka yi da baka yi tana nan a yadda take la ya azibu ba'duna ba'dan mu mun yadda saboda haka sai ya gaya mana a cewa na yin zihu na ba ta tiya ba ta yi da kankin da mutum ya yi da ba ta yi fa qalu sai suka ce huwa allazi balagaka ka ta ya rasulullah labarin da ka samu haka ne ba wani da abin da ka ji din nan an faɗa mun ce gaskiya ba faɗa قال جيتي أو لا ترضون أن يرجع أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم كم بقاسوا بقايا yarda. mutane su koma gidajensu da ganima ba وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم ku kuma a baku annaro gaba ɗaya da ku koma da shi gidan ne wanne ya kuna ci ka tafi da ganima da shanu da tumakai ko ba ka koma da annaba ne da rasu da ai ko haɗi ba ku an cuci sanda aka ce wato rau takobi kai aka ce sanda ta fi takobi ko takobi ya fi sanda kai an cuce shi domin ba kilasin su ɗaya ba to sai ce lau talakatil ansaru wadiyan da a ce dan sarawa za su bota unguwa ko tsakankanin duwatsu kwari ko kurmi au shi aiwar ko wani tsibiri shi ma tsakankanin dutse ne hanyar da take tsakanin dutse a ce abubuwan da walwadi dukkan su hanyoyi ne tsakankanin duwatsu sai dai wadi ya fi girma shi za a ke ce wata unguwa an gane ko yawwa amma jikiyar shi kuma karamin ne karama hanya wadda ta ratsa tsakanin duwatsu shine tsibiri dan yanki haka sai yace da ce lan tarawa za su bu wata hanya sai yace la talatu walil ansara aw shabahu annabi yace wallahi da hanyar da mutanen Madina suka bu ko tsibirin da suka bi shi zan bi ko dan yankin da suka bi loko da shi zan bi to kaga wannan hadisin yana gaya mana cewa lallai faɗin gaskiya yana tsayar da mutum daga sharri yana tsere da shi sannan hadisin yana ƙara nuni a kan wato juriya dangane da abin da masu wauta za su yi ko waɗanda suke masu jafa'i da kau da kai a kan abubuwan hadisi na ɗari shida da talatin da biyar ana da radiyallahu anhu qala lamma kana yawmu hunayn Adam dan Malik Allah ya kara masa hidayah ne lokacin da Hunaini yakin Hunaini ya zo inda ka hawazin Annabi Ali sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da kabila hawazin wa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ajaratu alatin a lokacin Annabi na tare da sahabbai dubu goma wa tulaqatu da waɗanda annabi ya yafe waɗanda aka saka su ne mutum dubu biyun nan da wanda ya karanta tsira yace fa adbaru wadanda aka saka kaga suka biyu yace kala sai suka ce wai da kaga suka biyu suka musulunta sun zama dubu sha biyu kenan ko aka muka karanta a jira cewa su dubu sha biyu kala yace ya ma'ashar al'azza ya ku taron mutanen madina kalu labbaika ya rasulullah labbai suka ce amsawarka ya ma'aikin allah wa sa'adaika labbaika da kuma wato farin cikin ka da amsawar ka wane mutum kaga wannan kalmar da mai daɗi faɗa labbai ka lahumma labbai ko labbai ka labbai ka la shari ka da labbai idan na zo irin wannan kalmar na karfi na wani wani ba Allah da wai da ya zo yana zaune a wanda muke tuta da awai wai da yake cewa da yana so ya gaya wa ‘yan gurin shi ya ce maka. Ita an ji ba abin da yake ba inda haka nan da ya wuce shi. Idan ya ji wato an taba ana labbai kan lahumma labbai labbai ga ya ce yace inda har kuka yake idan ya ji inda ya ji ana wai sayyidina hamza na kawai wai ji wannan kun gane innal hamda wai sayyidina hamza ji yake cewa wallahi duk rika dariya kuma shi bai gane da yake faɗa ba wai ya ɗauka sayin na wai inda ake cewa sayin na hamza nan zai yi kuka yana ta zubo masa to kaga aje za ka haji sai ka ji an koya ba kakka je kai ma kai sayin na hamza shi ne matsala ai ai da aure da aikin haji ko duk wanda yake ga da wallahi kan bara hudu za a yi ba ko umara in dai kai aure da kako sai amma kan bara hudu to sai yake cewa wato wannan ita ce amsar da suka bayar na anu bai ne dai muna nan a gaban ka ya ma'aikin Allah fa da zalar nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya sauka fa qala li ana abdullahi wa rasul ku sani ni bawan Allah ne kuma manzon sa ba ne mu fa da azama dushi saboda haka mutum kai suka tarwace fa فأعطيت لك والمهاجرين ولم يعن الأنصار شيئا sai bawa waɗannan wannan mutum dubu biyun da suka musulunta daga fatahu maka zuwa mu ne ba tazara mai yawa sai ba su ganima kun ga yadda ya fai'u ma ba Allah wa ala rasulihi ko saboda haka fai'u ne abinda Allah ya yi aka ba gwamna ya ci wani na Allah da wani ba wani mai sai abinda Allah ya ga dama zai yi saboda haka bayan mushrikin za ku iya tunawa ya wannan lokacin da aka fara gwamna a Hunayn ai musulmi saboda Allah yana so ya jarrabe ku sai da suka tawaye su dubu goma sha biyu tarwajewa kai waɗanda aka bari tare da annabi ba su ba ya ga sanya su ba sai na da yawa Abbas ibn ibn Abdul Muttalib umarni cewa ka gaya wa sabai su nawo to Abbas yana da murya muryar da tana da ƙarfi sai tsallawa mutane kira ya ba asar haka ya ma'ashar musulmi aka jiyo muryarsa cewa irji'u suka rika jiyowa saboda haka abbas ibn abdul muttalib yana da murya sosai shine kamar yadda na taɓa gaya muku cewa aka ake magana a kan sarki alu sarki alu ma aka ce yana hudu da masallacin cikin birni sai masallacin sarki wanda suke kaso kurmi suna jiyowa ba la zika dama da mudda da da muryarsa in yana hudu ba ana jiyo shi daga can amma ba Allah ya mabaiwa aka ga ta ba rago ya cinye Raya tun da zai jira ku ya kamata ya muryar da su sai karbi ta. To a cikin tarihin da wani malamin da yake gaya mana shi yana da wannan baiwa. sarki Allah. To shi ne annaba alaihi salatu wasallam ya bada umarni aka kira wasu a lokacin to sai dai ya kira magani ba sai ba wa innan mutum dubu biyu da muhajirun walam yu'li al-ansar shay'a sai iya ba ƴan Madina komai. Fa qalu sai suka ce fa da'ahum ba kalahum kaga ran sai ta hada ruwa ya kenan ku sun suka ce bai ka sani ai an gaya ba. Shi ne ita morawa su suka je zai ce wai ya ci kawai. ba ta naƙuri ba ta aruri yawa mun sha ba da wannan misali wa da ahun sai ya kira wasu ba da anahun fi kubba sai ya shigar da cikin wata shema fa kana yake amma ta zauna an yi zahaban nasu bi shaki wal ba'i kin ba kwa yarda wasu mutane su zo su tafi da awaki da raƙuma ba wa tadhabuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ku tafi da annabi ko ba za ku so haka ba ku ku tafi da annabi alaihi salatu wasallam wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce law talaka nasu wajiya da sai mutane za su bi wani kwari ko ta unguwa wa talakatil ansaru shi'ba su kuma mutanen Madina su bi wani tsakankanin wani dutse yace lan tarku shi'ba al-ansar yace wallahi da hanyar da mutanen Madina suka wuce ran zaba to wannan ya isa daukar kasuwa حديث من الهجرة 30 كده أنا عبد الله بن زيد بن عاصم قال أن تقول عبد الله بن زيد بن عاصم الله يقال متى الله لما أفاء الله على رسوله يوم حنين لوقت إن الله فرق في سرقية ورن يوى منزلتا واتو دوجيا غنيمة لوقت إن أكي حنين أسمى في الناس في المعلفة قلوبه دي تاجي أبوه sai ya ba wa waɗanda ake tarairayar zukatun ila al-mu'allafati qulubu waɗanda ake tarairayar zukatun saboda ana jin tsoron kada su firin da walam yu'ti al-ansara shay'an amma bai ba mutanen Madina komai ba fa annahum wajadu kai ka ce sun shiga damuwa idan lam yusibuhum ma azaban nas domin abinda ya samu mutane bai same su ba abinda aka ba mutane bi ba ba ba su ba ba ka taba hu sai annabi ya zo ya magana fa kale ki ya ma'ajal al-ansar ya ku taron mutanen Madina alam ajirkum dhullana kin ba na zo na same ku a matsayin waɗanda suke batattu ba ba ta kan hanyar didi fa hadakum Allahu bi sanadiyya da Allah ya kiryar da ku wane mutum wa kuntum mutafarriqina fa allafakum Allahu bi a rarraba kuke kan ku ya rabu akan tsira tsiran daji za a shekara ɗari ana fana amma dalili na Allah ya haɗa kanku wane ne yake wa alatan fa abinakum Allah bi talakawa ne ku waɗanda ke na gani na faɗa amma dalili na Allah ya yi muku wadata kullama qala ya Allah duk lokacin da ya faɗi wata magana sai sai Allah wa rasuluhu amana Allah da wannan da su suka fi tantanta su mana gori mun tantance su mana gori wane ne Allah wa rasuluhu amana Allah da wannan da su suka fi tantanta su mana gori shine almanu la tubdilu sadaqatukum bil manni wal adha to shine almanu gori kana sai ne ma yamna'ukum an tujibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake bayan Allah to me ya hada ku ku ba manzon Allah amsa ta kanta yake wannan magana yace me ya hana ku ku ba wa manzon Allah amsa to kalu ne suka ce na ma yana ku ma su ji bu rasulullah me ya hana ku ku ba Allah ne sallallahu alaihi wasallam amsa kala dai ki kullama kala ya qalu Allah wa rasuluhu aman duk lokacin da yi wata magana sai sai Allah da manzon sa suka fitan janda ji mana goyi kana sai ce laushi in kullu kuma da kun ga dama sai bi da na kaza wa kaza kai ma ai ka zo mana kana kaza da kaza akwai wata ruwaya daban wadda Imam Ahmad ya ka a cikin Muslim cewa ba za ku ji labarin cewa amma wallahi laushi tum la qultu cewa wallahi da kun ga dama sai ku ce wala sadaqtum wa saddaqtum da za ku faɗi gaskiya kuma a gaskata ku cewa a dai da namu kaddiban fa saddaqna ka da kun ga dama kuma sai ku ce ai ka zo mana ana ƙarya da ka mu muka gaskata ka sannan wa maqdulan fa nasalna ka ka zo ana nema a ƙasƙantar da kai muka taimaka ba ana jin ba komai bane kai muka taimaka maka wa dalilan fa'awai naka an kore ka mun baka gurin zama annabi da yake ba da amsa bai ce da kun ga dama ku faɗa haka kuma wa ailan fa ataina ka kai ma ka zo ba ka da komai muka rike ma gudunmawa domin gurin zama ba mu muka ba ka to saboda haka ka ga ba su faɗi wannan ba to shi ne yake cewa shi ne ka kaza wa kaza din shi ne an dace tattara turukul hadith shi ne ba ga mutum ya tashi bayani zai faɗa kawai a tazauna an yalhaba nasu bi shatu wal ra'is shin kwayar da mutane wasu mutane su tafi da awakai da raƙuma wa ta zabu na bin nabi da la'ala salam ila ni hadikum kuka ku koma da annabi ne da zai salam gidan da jinku laula ni hijira annabi yake wallahi ba dan hijira ba la kuntum ra'an min al ansar da na gwamnati in zama ina cikin mutanen madina walau tarakan nasu waje da wani aibar da a ce wasu mutane za su buwa tsakankanin dutse da wata wani loko la talattu waje al-ansar wa aibaha yace da kwai da tsakankanin dutsen da lansarawa suka bi nan zabi al-ansar shi'aru wan nasu bisa la hawla wala quwwata illa billah annabi yace to ku sani mutanen waje ne cikin rigar daga ita ka iya zuwa biyar daga ita sai jikin mutum sauran mutane kuma gaba ɗaya yan waje ne babban rigar da Allah ka duba yadda annabi ya kwatanta cewa alaƙarsa da su shi ne kamar hanta da jini ne shi ne yake al'ansaru shi'aru su mutanen madina yan ciki ne wannan su da sauran mutanen kuma yar waje innakum tatalqawna ba'di athara ku sani cewa alwajirun za ku haɗu da san kai a bayana na ba ku misali zatin da ya wuce in kana son wannan sako wato zamanin ta Abdul Malik ibn Marwan zuwa kan Hajjaji kaga yadda aka yi gata gaba yanzu da Allah an san Malik na rayi Abdullahi ibn Umar na rayi Abdullahi ibn Zubair na rayi Mujir dan Shuba wa'annan sahabun za ka aje su a gefe gaba ɗaya ka ɗebo jami'ai waɗanda already a lokacin za mu zo nan gaba mu ji kawari dawa sun cika gari waɗanda suka kafirta suka kashe sai na Usman suka kafirta sai na Ali su ne suka suka gari kuma ka sai ka ajiye waɗannan kaga asara din ta fito dan sa idan wani abu ya zo na bai tilmal a hana su ko a ba su war obatin a ba wa yancan tan obatin shi ne abin da annabi ya rika yi musu alheri cewa zai yi adalci kuma sun gani suna ji suna gani to shi ne yake cewa fasbiru hatta talqawni ala al-hawd ku yi hakuri har ku zo ku haɗu da ni a tafki wannan mun ji a lahawiya ko akwai umarci da gano ruwan alkautara da tafki shi ruwa alkautara ne bambancin ruwa alkautara a ina yake na ki haubi a ina yake wannan tafki na yana nan ba ƙa'idodi da aka faɗa a aƙidu guda ɗari da biyar da ba da ya kawo a cikin tahawiyya zo dai mun fi shekara takwas da biyar ne amma dai an yi dilitowar goma da mamu na ya kai goma ko injiniya ya kai goma kan tun waje da su jauran da ya ma haura goma a daga su jauran na ne to saboda haka tafki shi za a yi wato abin da nake gani za a kamar biyu musamman a daular mukura sai an ƙara karkare za mu kuma biyayi sosai kuwa saboda haka tafiya kofar aljanna ne ita alkawtara kuma cikin aljanna inna dai naka alkawtar in ka ka ja alkawtara da ba ka ja already in kana cikin aljanna amma shi wannan hauzin shi ne gurin da za a zo a koyo su mala'iku zo ce kuma gurin me kawo kan ya ni ba musulmi ne a ja ba gurin kada kai ya ruwa madani annabi da kansa zai ce ka so kan sun canza wa annaba addini sun jirgita wata addini sai gaskiya ba irin addinin da na kawo ba irin da suke ba korar kare za a yi mutum a wannan gudun Allah ya kiyaye mu to shi ne hauri an gane ko to saboda haka to annabi ya ce ku yi hakuri har ma hada a wannan gurin inda za a sha na'am ta kan hauzi a idan mutum ya je idan mutum ya je tafki aiki sirari a kan daban jahannami jahannama tana a kan daban da yake siranta ta ta fi zaki kuma ya fi reza kaifi kuma wa in minkum illa wahiduha kana ala wajhi hasman maqdiya annabi ya ba wanda ya yi ziyara Allah kai illa iyaka kawai imanin da zai sa wani kamar waliya isa ka zo gaban ubangiji kawai ka yi ayyuka na gari ka roƙi Allah a kowanne da jan ciki za ka kai a ce wanda kyan suka sha kafin ya jiji ya kokori kafa ta gutsare hannu ya dace kaza da kaza haka sannan kuma imanin ka shine fitilar ka domin kan daban jahannaman ya yi duhu ba fitila kowa ya riga ya yi rijajin aikinka na alkhairi da imani shine ya rijajin goshinka shi zai bada hasken da zaka haska gaba ka rika takawa ba tutilan zaka ba ba tira zaka fiyo daga nan ka tafi da su ba a'a tafiya zaka yi da wannan imanin naka shi ne da zarar imanin yayi kasa shikenan kuma ana daukewa da yayi ronin dawo shikenan mutum ya shiga shine wanda zai tafi jahannama kuma shine wanda Allah ya gaya mana cewa za su rika cewa unzuruna da tabisin nuri saboda wanda suke gaba kuma sun riga sun wuce ka su da hasken su kana hangowa sai ka ce da Allah ku dan tsaya mu dosana ku ya dan Allah ne ga wannan ku tsaya mu dosana sai sai malaiku ce irji'u wara'akum waltaru nura ku koma baya a duniya ake tosano hasken ba anan ba idan suka fara damun na gaba sai Allah ya sa ka dan gaba tire da ganin yan gaba وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب gaba ɗaya sai aikatan ga wanda azaba ce ta lullube ta ta ne mutu ce shi muta Allah ya kiyaye wato kiyama na shine a kofa aljanna a ya gaji a zo za ka zama man lauya sai dai ta ka tambaye da zaka yi ya yana zaune za ka zama lauyan ka ai ka ga alaji ne ba yana ce wanda ke intelligent patient ba zan gaya ba idan bai gane ba zai tambaya yau wata ka za ka yaji ta wani mutane ka ga yanzu ta kake sabuwa watakila maybe magana ta sa kun tuno wani abu sai kuke so ku matsa na makala ta da wata to bari mu karasa in sha Allah sai mu dawo kan sai annabi ya ce fasbiru hatta ta kauni ala al-hawl shine abin da na faɗa nake kawai shi jabbi a kofar aljanna abin da nake kenan shine ya janyo magana alkautara kuma yan aljanna da Allah ya ce inna a'tayna al-kautsar su wannan jabbi kwale na za a yi wasu za su to sai a koli a ce bane to wannan shine hadisin da yake magana a kai wannan hadisin kaga yana koyar da mu abubuwa kamar haka cewa ni'ima irin ta musulunci sannan kuma wato yadda annabi alaihi salatu wasalam ya bibi ga mutanen Madina da kuma yake yake kaunar su sannan hadisin ya nuna mana yadda su kansu mutanen Madina suke da saukin zuciya kaga ai ba su da ba da annabi ya faɗa sun yadda yana yi musu bayani suka amsa cewa sun yadda da sauri suka amsa sannan kuma hadisin ya nuna mana yadda za ka mu'amalanci sababbin shiga musulunci ya kamata ka sanya za ka mu'amalanci su ku je zuwa hadisi na gaba sittin da ɗari shida da talatin da bakwai ana abdullahi bin masudi radiyallahu anhu qala lamma kana yawmu hunayn abdullahi bin masudi yace lokacin da aka yi hunayn akara nabi sallallahu alaihi wasallam unasan fil qisma annabi ya bibi da wasu mutane wajen rabu بعد الأقرع بن هابي مئة من الإبل sai ba akra ibn habib sai ne ba ce wa tura kuma sanda guda guda ɗari an gane ko akra ibn habib ko ba kai sai naka ba haka ne ni alawa wa da uyaina ta mithla zalik ya ba uyaina kwatan kwatan kwatan haka min ajrabil arab daga jagororin larabawa fa atarahum yawma idin bil isma ba'da al-aqra wa da'u yana mithla dhalik wa da'u nasan min ajrabil arab sai ba wasu mutane daga jagororin larabawa wato ba wata sunayen su ba amma wajen ruwaya ta ambata fa atarahum yawma idin bil isma a wannan ranar annabi ya bibi da wajen rabo sai ce gane rajulu sai wani mutum ya ce wallahi ina hadi da isma ma ujila biha wallahi wannan rabon ba a yi adalci a cewa wa ma ujila biha wajhullah kuma ba a nufi Allah ba kaga wannan kalmar wannan kalmomin da ba har kiyama ta dage har Allah madaukakin sarki ya dace alkiyama duk ran da za a ji a tafi sai musulmi mu'mini sun ji nauyin ta sai an ji nauyi cewa ba fa imamu ungo ku kake ga wannan ba annabi alaihi salatu wassalam to bara mu to kullu sai ne ce wallahi shi sahabin da yake wannan yace na rantsi da Allah la ukhbiranna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai na ba annabi labari ba ta yi duhu ba kamar su yace na je na ga ya annabi alaihi salatu wasalam fa kana sai annabi yace fa man ya'dil idza lam ya'dil Allah wa rasuluhu to waye ne adil idan Allah da wanda baki ba wani sai ya rahima Allah Musa Allah ya ji kan uwa na Musa kad ujiya bi aktsara min hada fa sabara an cutar da shi da fiye da wannan kuma ya hakuri shi za Allah yake yayi fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul to shine irin wannan duk da ba annabi ya fi sa hakuri amma kawai saboda wato wata tarbiyya da ake so a koyar da musulmi sai aka gaya ba wannan duka annabawa annabi ya fi sa hakuri duka to sai aka gaya ba umarnin da Allah ya yi wa annabi ya yi duk abin da aka yi masa umarni da shi ya koyi da kaza to ya yi يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها Allah da kansa yace ya kuwa da kai imani da Allah ake gayawa wato musulmi da waɗanda suke mu'minai karkashin annabi alaihi salatu wasallam Allah ya ce ku zanto kamar waɗanda suka cutar da annabi Musa Allah ya kubutar da shi daga abubuwan da suka rika gaya ba wa kana inda Allah wajiha Allah ya ce mutum ne mai matsayi a gurin Allah wane mu kada ubiya ya tsara min hadha fa sabara ai kowa ya yarda kowa ya yarda da cewa gwagwarmai da annabi Musa alaihi salatu wasallam yayi wato tana da yawa dan ka fara biya alqur'ani in ka fara kana ta bibiya da wahala kai jura uku baka zo ka da inda dai ba surori ne baka haɗu da gwagwarmai ka ba shi za wanda ke ƙarar juna ilimi cewa waye ku jan wahala tsakanin annabi Isa da annabi Musa ai ba haɗi ne sabab ku sabab lima tuduna li wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum waye faɗa annabi Isa ko Musa to jarrabawa kala kala daga wannan sai wannan eh to saboda haka wannan shi ne to kaga wannan kalma ya abin da yake fada cewa ai babu wanda zai adalci in dai Allah da manzansa ba su yi daidai ba domin adalci shine fa daidai in ka ce in ka zo yanzu aka yi laifi ka ce da Allah ya ba adalci to ai ba daidai abin da kai ke daidai abuwa kake so adalci shine ba ya ba daidai to da Allah da manzo ko ba daidai ba wa daidai ai ba wannan hadisi yana nuna wato matukar haƙuri na annabi alaihi salatu wasalam sannan kuma yana magana akan yadda yadda mu'minai musulmai suke da tsika aminci cikakke ga jagoran da rashin yimar wauta babi na gaba babu zikirin tsawari wa sifati to ga mutanen nan eh za mu shago gwagwarmaya yanzu babu da zai magana a kan sifar ai wancan ku ja man layi wanda ya ce wa ya gaya a nan wancan magana yanzu a nan yake ɗan gidan nan za mu zo mu bi babu da yake magana akan ambatan sawani wa sifatihim da kuma sifofinsu hadisi na ɗari shida talatin da takwas an jabir bin abdullahi kala an karbo daga jabiru da abdullahi ya ce bai da ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya simu ganima wata rana annabi alaihi salatu wasalam yana raba wato ganima bil jirana ko jirana ko jirana ko jirana yana raba ganima a wani guri da ake kiransa jirana guri ne tsakanin makka da ta'if makka da ta'if a wannan tsakankani ne tsakaninsa da wato kamar yadda muka faɗa tsakaninsa da miƙati mil bakwai ne kawai miƙatin jihofa ba duk wanda Allah ya zai je maka wannan abin da kwakwalwa ka direban da ya ɗauke ku zai tafi da ku in ka tambaye shi zai gaya cewa ina ne je rana in kuna tafiya a hanya ce ma guri kaza tsakaninsa da miƙati mil bakwai ne idan mutum zai yi zai ɗauko harama daga maka kenan in kuma a madina ne kaga ba nan a zulwa ne ba zai ɗau haraji to bara ku ji in kana da rajul sai wani mutum yace da shi sai ije kai adalci fa kana lahu sai annabi yace da shi shaqiqu in lam adil ta'ul maftuha din nan me akan ta naku damma ko fataha damma ko da kyau inda nake so ku kalla kenan cewa idan ka je gaban malami ta ga idan larabcin ka ne ai za ka juyar da maganar zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam ko amma ka je gaban malami za ka biya ka ji me suke fassarawa ka je ka je kisa muke gaya ta murawa in baka karanta bukari a gaban malami ba wallahi ba ba za ka in ba karanta musulma a gaban malami ba yanzu wannan ba za su biyo muku da kalmar ni yanzu da nake jagoranci a ma'asasatu talabiya sai na yi rabu sai ka zo kace ne adalci ba za ku ji fasara ni akan kaina idan kace eh jirbe na ce shaqitu illa ahli ai na zama wato marakin arziki na taɗe ni idan ni a kai na kalmatai na taɗe idan har ba adalci ba to amma idan ka zauna a gaban malami sai ka ji yadda suke karanta ai kinta anta ayyuha tabi'u ai idan ni ban da adalci bai za kun ti la adil khifta ayyuha tabi'u kai mabi ka taɗe idan har ban da adalci ba kun je ta fasara sai in har ban yi adalci ba haka annabi ya faɗa idan ban yi adalci ba kai da kake bi na ka tafi ba kan annabi ake bi da kalmar ba kaga aje idan yanzu na zo ɗau kalmar nan da dangana wa annabi din ya fasara ko ba haka bane ni na ga annabi wannan maganar ba bukari ne faɗa ba shi za mu kace ka zo aka bude ba bukari yanzu sai a ce ka dubo a ina annabi ya yi tadi ka karanto wani malami ne ya fassara haka shi ne ba kawai maganar shi da duk wanda yake jin wai za a zo a zauna ya yi nasara ko wallahi shi ma ya tabi wallahi shi ma ya tabi saboda kamar irin wannan ne kawai ba ba ku auna ku ji da kyau sosai ba zuwa ke wallahi ba mukabala ba ce zuwa ki tsiye ne cewa ka ce kaza waye ya mala sufur duk wanda yake bi wai a ran zo wai za a zo wai a zauna wai ya nazara ka ba rusa addini ke kwata kwata ka rusa addini aba ya kamata a gyara ma zama kai ba ba taɓa ji a raina wai wallahi ina so a zauna da shi ne kawai don waɗanda suke masu bin da zuciya buɗaɗɗiya suke jin cewa annabi yake karewa don su kawai amma ba wai don shi ko ɗan shi a da suka kewaye shi ba ba don su ba kawai ya kamata ku fahimci wannan da kyau yawwa to kun ga wannan sai yanzu ni in ni ne zan ce na ta ɗe in an ba adalci ba amma ka ga yadda ba da suka wanda ran ka ce kinta ayyuha tabi'u idza kuntu la a'di ka ta ɗe kai mabi domin jagoran ka idan ya zanto baya kan hanya waje zai ta to kai ma haka za ka tafi kiyar to shine babbar tsara wane mutum da wannan hadisin kun ga cewa abin da ya kawo mana nan to shi sa sati mai zuwa ina ji za mu ɗauko sifofin kawaris ɗin nan kamar guda goma sha mu zubo amma ba za mu ga za mu iya zai wannan hadisin kafin mu zo hadisi na ɗari shida da talatin da tara ana bi sa'idin al-kudri radiyallahu ta'ala anhu قال بعث علي رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبته inda da Allah ya kara masa yadda ya aikawa annabi alaihi salatu wassalam zuhaiba wato wani dan dan gwal kenan mara yawa zinari wani mara yawa ita ce zuhaiba bi tasbih azhab ne ai kamar dalibin ne sai a ce dalaihu an gane ko yawwa ana sai a ce onaisu to wannan tasgirin kaga in kace dalibi ba in kace tulaibu dan miji din dalibi kenan ana tulaibu to sai ce zuhaiba wani dan wato wato gwalagwalai marasa yawa fa qasama ha bainal arba'a sai annabi ya raba wa mutum hudu tsakanin jagororin a kirafi quraishin din nan sai aka ba jagororin na farko al-aqra bin hadi al-hanbali aka bashi sun mal mujaji'i sannan wanda ake kira al-mujaji'i shi ma an bashi wa uyaynatu bin badr al-fazari shi ma an bashi wa zaid bin sa'i da zaid al-sa'i sun ma ali bani na habad sannan sai daga cikin banu na habad shi ma an bashi na bahan ne wa alqama bin ulata al-amiri shi ma an bashi sun ma hadi bani kilab da na ɗaya daga cikin banu kilab fa gabi bat quraish sai quraish ya suka damu suka yi fushi wal ansaru da nan zarawa adiri suka ce yuwani sanadi da ahli najd wa yad'una yanzu annabi ya dauke kyauta ya ba jagororin mutanen najd wato mu kuma ya kyale mu qala bi inna ma sai annabi ya ce inna ma ata'allamu yace ina tarere zuciyar su ne isa da wasu janyo da ake dan su dawo su sai ɗaya a musulunci tsaf isa da wasu yace yace fa aqbala rajulun ga'ilul aynayn to sai wani mutum ya biyo an gane ko mai ƙananan idanu kuma idanun na ta ɗaya babba da ƙarami sai biyu kawai sai ce mushrikul wajen na kai ne manya manyan kuma yau har suka sana a fara shi ne wanda kuma tun da tuka tuka sai ce na cikin jabini mai manyan goshinsa ɗatu kasun le'iya sannan ya tara gemu da yawa ma'adukun kansa ya yi kwalkubu ba komai a kan ya yi kwalkwan sai yake faɗa da da yake na ina kun ji ba sai yake wa annabi ka ji tsoron Allah ya yi na lillahi ne idan illaha ya muhammad faɗa da sai annabi yake mun yi ne illaha idan a kai to waye zai ba Allah an ban ji ba in har zan saba wa Allah wa zai ba Allah ne kai a yi amuru lillahu ala ahli al-ardi yace haka Allah zai amintar da ni akan ƴan waɗanda suke a makata in har ba zan rika abubuwa da yi ba Allah ya turo ni a matsayin wakilin duk waɗanda suke makata a haka daga cikin kalmomin ka san cewa lallai wato ba a gaya wa annabi magana ne daɗi ba saboda iya hadisan da muke biya ba ma cikin wayannan kalmomin ba mu saba jin su ba to sai yake wala ta'manuni wala ta'manuni ko kuma ayamuni lillahi ala ahli al-ardi ba tambaya bace yanzu Allah ya amintar da ni akan mutanen da suke bakata wala ta'manuni amma ku wala ta'manuni ni ko kuma ba za ku yi Allah ya yarda da ni ku ku kasa yarda da ni Allah ya amince mun ku ku ta amince mun fata'alahu rajul qatalahu sai wani bawan Allah sahabi a jiri ne ya rasulullah ba ni ba an kashi ahdibuhu khalid bin al-walid ne ruwaya sai abu da yin kudi yake ina tsammanin khalid ibn al-walid shi wannan magana fa mana abu da da bai tikali falamma walla yayin da ya juya ya juya shi wannan ne qala fi innani bi hada sai annabi ya ce kaga wannan a tsatsansa aw fi aqiba hada qaumun yaqra'una al-qur'an ko a dangin da za a samu wasu mutane da za ka ga suna karanta al-qur'ani la yujawizu hanajira gangaran ne wajen biyan qur'ani sun kware amma baya wuce kokorin iya baki ne kawai yamruquna min ad-din annabi yace za su rika fita daga addini Morocco ta ne min Arabiya kamar yadda kwari yake fita daga jikin baka haka za su rika fita daga addini ya katiluna ahlul islam ba su da abokin kashewa sai musulmi kun ji yanzu mun faɗi sufa wasu dubi banda wayancan dubobin da aka faɗa ga sufa ta ta ta jikin su ko sannan kuma ga sufa ta ɗabi'ar su wajen addini to za mu tsara wasu sati mai zuwa insha Allah yaqtuluna ahla al-islam wa yad'una ahla al-awtan za su rika kashe musulmi an masallaci za su samu zubo ko su karkace su da bindiga ko su tare su a hanya su karkace su amma wa yad'una ahla al-awtan masu bautar gumaka kuma su kyale la in ana adraktuhum annabi in Allah ya sa na riske su kuwa la'tulannahum qatl 'adi shi na kake su irin yadda aka karkace adawa haka zan mutu to kun ji wayannan sukokun su in Allah ya da sati mai zuwa zan kokari sai mu zo da sukokun su wato sukokun su sai mu ji domin hadisan ba da gaba daya za su ci gaba ne da bayani akan kawari da kuma irin yadda matsalolin mu ji dan akwai gurin da zai zo ya bayani akan asiri da annabi ya kwaɗaitar akan kashe su kawari dawa domin farkashin su zamu ji ya fara ne daga lokacin da aka yi da yana Usman amma fitowar su karara shi ne sau biyu kararan tafiya da yin na ya kafurta ka ce kafiri ne shi abdullahi da abba za mu je da ya zauna da su a suka koma daji su dubullai su ja aya ya ja ya ja aya haka suka rika bugawa sun zaba haddari wasu ma malamai suka ce ka karanta albilaya wannan haya kaji aka ce sai da aka kai sai da ya kwanaki yana bugawa ya ja su ja to su ne yanzu wannan gabar muka shiga abubuwan da muka faɗa cikin Allah ba wanda da za wannan muka yi kuskure Allah ya dogara to dai ba nusar da ni da wuri ba minti biyar da ya rage kawai ga wannan wannan da larabci ya rubuto amma bara mu fara da wannan taka cewa ya yi addu'a Allah madaukakin sarki ya ga zamana ya ba mu lafiya da imani gaba daya sai ce to yace sau da yawa idan zai yi aikin alkhairi sai ya ji a ransa yana son a yaba ba kuma yana kwaɗayin lada shin wannan riyaji ko shaka babu ita ce ana agina shuraka ya ani shirki wannan hadisin za ka ɗauko saboda haka duk lokacin da za ka yi aiki ka ji kana kan ayaba ba to ya dace malamai ne suke bayani akan cewa da bambanci akan aikin da bayan kayi shi aka yi baba ka ji daɗi wannan daban ni yau da ba asalan don Allah kai sai daga bayan Allah ya fito da abun ba kai ka gaya mutane ba ka ce a ce wani ne kaza ka ce wani ya yi kaza kaza ka ji daɗi wannan babu ne amma da farko da niyyar don mutane ko kuma don Allah da mutane gaba ɗaya ne ba ruwan Allah da wannan Allah annabi yace idan kai wannan ne Allah yace tarabtuhu wa shirkau zai tunda ka raba kafa sai Allah yace ya baka da shirka ka ji da tare da wanda ka raba kafa da shi ya je ba ka lada shi ba zai baka ba shi da kore shi kokarin yatsar zuciya ne duk abin da zaka yi kai kokarin yatsar zuciyarka saboda zuciya tana san abin yau tana so to kai kokarin gaya mata ko yaushe cewa kai abin da za ka yi a sufiyani sauri da abu hanifa kare da in ka karanta wato littattafan magabata za ka sai a ce ma alatu shay'an ashaddu min niyya ba wani abu da ba mu wahala wajen yin maganin da irin niyya duk lokacin da za ka yi aikin alkhairi kai kokarin zai idan magani kai za a gane ne mu wanda ke yi da shi ka sa shi ka ba shi ka ce da Allah ya amma kar a fadi sunanka kawai sai wani bawan Allah shi ke Allah ya dace da mu amma yana da wahala shi an ita matsalar riya wallahi ruku da aiki ce rusa da irin ka gama shi ne a rusa haka take waye shi ne illa riya Allah ya kiyaye ni to wannan cewa yayi kuntu asma'u min al-ulama an bakarata to an bakarata addini gaskiya ban gane ba eh eh a ni ban ba fahimta ba gaskiya an baka rasa din an addini yake zo ya ce ko ko me eh na Thank you. to gaskiya ni ba ban san ba fahimta ba amma in mun ja ka kuma mun bayani sai in wani abu ne ban gane ba zai tambayan ba amma ba fahimta ba gaskiya wallahi a'lam to akwai daura auren sani ibrahim bako sani dan tawus ko ko dan tawus ba zane ji ni ban ma zane ce masa dan tawus ba ne fati ke ke akan yana zuwa karatu suka ko da yake da amina muhammad tadiu ummi da kuma eh wannan da yi ne namu ko shi ma ɗaya sadiq muhammad rabiu da rukayya isa mato mana isa yana da yani ya kaci to ai kai ne hijamar za a daura ranar 28 ga wata ranar lahadi kenan ko sha shida ga watan rajab karfe sha ɗaya na safe a murtala muhammad a masallacin murtala insha Allah ta'ala sannan ni ma akwai ɗaura auren kanin mu da za a yi a tsindar manawa shine kusan lasuwar din mu amma tsallake ya ɗau tsallake wa ya tsallake ma da yakubu da su ƙwarai kuwa za a yi ranar lahadin nan ma karfe goma da rabi muna neman yan uwar ta ji addu'a Allah madaukakin sarki ya sa albarka Allah madaukakin sarki ya ba su zaman lafiya muna da kowa ubangiji da sunayen ta kyawawa da tsohon zaman daukaka Allah ya biya kowa bukatun sana da kai waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na da kai Allah ka biya musu bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata in sha Allah ta'ala gobe al'akamu jana'i za mu biya laraba na karshen wata اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم ဓမ္မနာ